أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا عشرين دبقوا قوة رمضان هجرة منظن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin. A jiya mun tsaya akan aya ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara a cikin suratul A'raf a shafi na ɗari da hamsin da takwas. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya ta hamsin da takwas zuwa ta hamsin da tara. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya. Malan Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم التي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيك النبي نوح إلى قومه زواج متالنسا al'ada ce ta alqur'ani duk zai fara bude kisoshi zai fara ne da nuhu domin shine wato malamai suke kira al'adamul asghar adamu karami domin shine al'ab wato bayan annabi adam alaihi salam sai annabi nuhu akwai waɗanda suke cewa Idris shine bayan annabi Adam an gane ko wanda kuma malamai sun nuna ba gaskiya bane saboda lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Adam ya hadu da shi sai ya ce marhaban an gane ko bin nabiyyi salih wal ibn salih ma dalla da annabi nagari kuma da nagari amma da suka hadu da Idris sai ce marhaban bin nabiyyi salih wal akh as-salih kaga sai ce dan uwa bai ce da ba to duk da yake wannan istishhari da malamai suka yi a'a duk wanda ya gabata annabi Idris tun da ya gabaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana iya zamantowa da gare shi cikin zuriyar shi ne ina fata an fahimce ni amma dai tabbas abinda an mafi inganci bayan annabi Adam sai annabi Nuhu shi yasa nan cikin suratul baqa nan cikin suratul a'raf da aka zo da kissa annabi Adam aka kare sai aka zo zancen annabi Nuhu kuma da an ka ce an ta'awwalur rusul mun ce nan awwalur rusul muqayyada ce ko mutlaqa almuhimmu in an ce mutlaqa shine manzo na farko ko kuma manzo na farko bayan annabi adamu kenan babu zancen annabi idris ya zamanto shine na farko waɗansu ma dan saboda ƙari sun ka ce wai idris daga darsuna saboda yana yawan karatu shi yasa aka sanya masa suna idris alhali kuma wannan lokaci babu yaren larabci wallahu ta'ala a'lam laqad arsalna nuhan Allah ce hakika mun tura annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa mafi yawanci alkur'ani muka ce in dai zai kawo kissa ta annabi nuhu bai ba cewa min qablu saboda mi saboda annabi adamu kawai ke gaban sa amma idan zai kawo shi bayan waɗansu annabawa to shikenan zai kawo min qablu saboda zaman to qaidi kaga ce wa nuhan hadaina min qablu kaga nan da yake annabi ibrahima na aka ce wato wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl saboda nuhu ya gabace su haka cikin suratul anbiya wa nuhan wato abin nan da aka kawo zancen annabi ibrahima wal qad atina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimi da an ka zo annabi nuhu shi ma sai aka ce min qabl ya gabace su to da haka da duk inda kaji an kawo in dai ba waɗanda suka gabace shi na ba in ba annabi adamu ba duk wanda nuhu aka kawo kissarsa kafin nuhu to sai kaga an kawo min qabl in ko nuhu aka fara da shi to kaga shikenan babu zancen min qabl wannan shi na ɗaya daga cikin abin nan abin nan wa nuhan idna da min qablu fastajabna lahu wa najaynahu wa ahlihi min al-karb al-azim wa nasarnahu min al-qawmi alladhina kadzabu bi ayatina cikin suratu wato al-anbiya laqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa tabbas mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa an gane ko kenan kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kai ne annabi na farko ba balle mushrikai su karyata ka ila qaumihi zuwa ga mutanensa ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir a cikin suratu yunus yake cewa da wani wuri ya faɗi wannan magana cewa annabi nuhu shi ba faɗi sunan mutanensa ba kaga wa ila adin sai an ka ce akhahum huda wa ila samuda akhahum saliha amma nuhu sai an ce laqad arsala nuhan ila qaumihi yace hikmar saboda mi saboda annabi nuhu a wancan lokacin duniya ba ta girman da tarar da kabilu kabilu ba shi a wannan lokacin ba a san adu da samudu ba da wane ne kawai sai an ce ila qaumihi zuwa ga mutanensa an gane ko shi yasa in ka ji alqur'ani ya ce alqaum yana iya kawo zancen mutane amma su adi wannan lokaci qaumu ne kuma wannan lokaci an samu adawa an samu samudawa an samu wani an samu wani shi yasa qur'ani yake bambanta da su duk da yake wani lokaci sai qur'ani ya kawo adan wani lokaci ya ce adan wani lokaci ya ce ada ya musu tanwini samudan ala inna samudan kafaru rabbahum wani lokaci kuma ala inna samuda kafaru rabbahum saba waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin waji'tuka min saba'a bi naba'in yaqin to sai malamai suka ce in an kai masa tanwini waɗanda sunayen guda uku sun zamanto sunan unguwa ko rafin da waɗannan mutane suka rayu a can amma in ba an kama shi su mamnu'un min as-sarf ala inna ada an gane ko kafaru rabbahum wato ba a ce inna adan ba to wannan zai iya zamantowa wato sunan wannan kabilan ne ko kakan wannan kabila sai zamanto mamnu'un min as-sarfi lil alamiyya dan mu fahimci wannan da kyau لقد أرسلنا نوحا إلى قومه منتور النبي نوح إزوا متاننسا فقال سيتي يا قوم يا كو متانينا يا قوم يا كو متانينا كنا كاغنا ودن سوكا تي قوم أن سامو تفسونا أسلي القوم دقا قام يقوم قياما دومين الأمة إتتي تكي تأي تككا الأمة تأيو أكان الأمر انتا ودن سوكا سوكا تي آآ جمع القائم يقام يقوم تي أنكا تي القوم أنغاني كو تو ونن دي زنتيني لغة أبا دي زنتي ما في إنغانتي كلمة القوم سنة نفين جماعة مزاجي ji domin su ne ke shiga gaba don kare mutuncin ‘ya'yansu da al'ummasu da matansu. Amma asilinta ta maza ce, amma mata na iya shiga. Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhal ladina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum sai ce wala nisa'un min nisa'in. Kaga did diddul qaum an nisa kamar muqabala ne tsakankanin su wanda ke nuna ma asalin kalima ta al tana nufin mazaje waɗansu sun kace saboda suna ke yin tsaye su fitar da haƙƙin matansu. An gane ko? لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يتي يا كو متانينا يا حرف النداء تي ما لم يسكت حرف النداء أصل تفئلنا أنادي قومي an gane ko duk harafin da ka gani in ka mayar da shi zuwa ga ma'ana to suka ce zai iya komawa zuwa ga fi'ili dan haka ya qaumi ya ku mutane na wannan shi da ake cewa al-munada al-mudafu ila ya'il mutakallimi lahu khamsatu ahwal yana da halaye wato lahu hamsu lugat akwai wato lugha guda biyar ibnu malik da yazo cikin alfiya sai yace ij'al munadan ij'al munadan sahha yudaf lil ya ka abdi abda abdi abdi abda abda abdiya wadanda sune sigogi guda biyar ij'al ka sanya munadan abin kira wanda aka yi kira an gane ko sahha wanda yake harafin da ke karshen sa ba harfi bane wanda yake ba harful illa ba an gane ko shine sahha yace yudaf lil ya in an ka danganta shi zuwa ga ya ba idafa ba an kai idafa shi zuwa ga ya yace to ka abdi kamar ka ce abdi aslin shi ya abdi kaga abdi ya qaumi kamar wanda riwaya da ta zo da shi ya abdi kuma ya qaumi ya abda shine abdanan ya kawo shi ya qauma ya abda ya qauma abdiya ya qaumiya a cikin yaren larabci duka waɗannan sigogi guda biyar sun tabbata amma malamai suka ce riwaya ta alqur'ani ya qaumi ta zo da shi ba tare da an ƙara ya'un ba kenan nan riwaya ce ta zamanto asalin ta ita qira'a riwaya ce malamai suka ce harfan nida'i na kira ana kasa su kashi biyu na farko akwai waɗanda ana kiran na kusa da su ya wanda yayi nisa fil asli shi kuma a kamar alhamzatul wasli a muhammad kamar yana kusa da kai kenan ta haka zaka rarraba su munada kuma sai ka kasa shi kashi biyu in ji malaman lugha akwai alqarib akwai alba'id sannan akwai mabniyun akwai wanda ke wanda yake mu'rab in an ce mabniyun wanda karshen shi baya canzawa irin su allabi da sauransu to sai malamai suka ce yana da hukunci guda biyar a cikin yaren larabci na farko akwai almunada almudafu aw shibhul mudaf to wannan nasba ake masa misali ya fa'il alkhairi tunda ka ce ya tunda mudafun ne sai ka ce fa'il alkhairi baka cewa fa'ilul khairi ko fa'ilul khairi shi kuma mush ashabihu bil mudaf ya kariman khuluquhu an sanya mishi shabihun bil mudaf saboda ya zo yana da wato abin nan fa'il na asifa al mushabbiha an gane ko to wannan shine kenan wannan duka za a ce ya kariman khuluquhu ba a cewa ya karimun khuluquhu ka'idar larabci al mudaf da ashabihu bil mudaf ana musu wato fatha sai an nakira ghaira maqsuda nakira suna wanda bai da alif wal lam ghaira maqsuda amma ba ana nufin wani da ita ba to shi ma wannan nasma akai mai ya manzaran jamilan ra'aituhu ya tajiran kariman ra'aituhu ba wai wani tajir ba kawai kana nufin dai abin nan ne ghaira maqsud sannan kuma akwai al'alamul mufrad in an ce al'alamul mufrad shi in za a kira zuwa gare shi to shi wannan sai su ce mabniyun na fi mahallin nasbi kamar suna na Muhammad sai ka ce ya Muhammadu misali ba ka ce ya Muhammada ko ya Muhammadi duk da yake a ka'ida maf'ulun bihi na tunda ya harfun nida'i ce unadi Muhammadan amma da yake ya harfun nida'i ce suka ce ya Muhammadu mabniyun fi mahallin nasbi al-mufrad sannan kuma akwai an-nakira maqsuda wagga nakira ce an yi niyya to ita ma wannan mabniyun ala raf'i fi mahallin nasbi ya naru tunda akwai wutar da ake nufi ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim na biyar daga cikin sai sun kace wato suna al mu'arrafu bi al suna wanda adda al in yazo cikin larabci shi ma mabniyun ne fi mahallin nasbi ya yanzu misali an ka samu al ustaz sai a ce ya ayyuhal ustaz sai an ƙara ayyuha ita ayyu ita ce munada shi al ustaz sai ya zamanto badali ko shi zamanto abin nan a wajen malaman sifa ce na ayyu a cikin yaren larabci dole ya kamata ka fahimci waɗannan abubuwan ko cikin magana ko cikin karanta alkur'ani don kaka kai banna sai malamai suka ce cewa ya ta shiga da alif wallam cikin suna kai tsaye ba a ce ayyuha ba Allah dai ya bambanta da wannan ba a ce ya ayyuha Allah sai dai a ce ya Allah Allah ɗaya na aka iya cewa ya Allah ba a ce ya ayyuha Allah ba amma duk suna mai alif wallam sai an ƙara mishi ayyuha abu na gaba kuma shi Allah in za a kira ana iya cire ya'un a kawo mimun a ce Allahumma fal mimu iwadun anil ya'i amma kuma a ce ya Allahumma sun ce wannan shazun ne bai tabbata ba sannan kuma magana ta ƙarshe akan nida'i shine mun ce suna wanda bai da alif walla matsayin na kira shike ko maksuda ko gairu maksuda to bai yiwa a ce ma Allah sunayen Allah ya Rahimu ya Karimu nan ba su da alif walla a ce musu na kira sunayen Allah ba na kira bane Allah bai zama na kira ɗai kenan Allah sunayensa dukkan su ma'arif ne ismul jalala kuma shine a'raful ma'arif dole ka fahimci wannan kenan ya rahimu nan baka zo ka ce sunan Allah na kira na don Allah ba na kira bane ba a ce ma Allah na kira kai hasara sannan kuma a cewa na kira ce gairu maqsuda domin Allah ba a ce mai na kira gairu maqsuda kuma a ce mai na kira maqsuda don Allah ba na kira bane Allah duk wanda kaga bai san Allah ba wato in ba dai ina ganin shigantaka ce ta yawa irin su na maruduna da fir'auna su ma za su gane kurin su Allah shi mu mai kyau ya qaumi yace ya ku mutane na malaman balaga ta alqur'ani sun kace aslin ya ana kiran wanda yake nesa amma gashi ya kaumi mutanensa suna kusa da shi sun kace al-bu'du zihni saboda zuciyarsu da hankulansu ba su tare da shi shi yasa yace musu ya an gane ko saboda su mutane da hankalinsu ba tashi bane aqida da suke akan ta ba tashi bace kenan ko kaga sun yi masa nisa ko da suna kusa da shi zukatansu da hankulansu da aqidar su ta sa sun zamanto matsayin nesa ya rabbi an gane ko shine ya qaumi yace ya ku mutane na shi yasa duk abin da yake nesa duk duk abin da duk abin da yake nesa ana kiransa da ya sai zaman to ba'id ne amma abin da yake kusa sai a ce a to sai malamai suka ce akwai abin mamaki cikin wannan a cikin alqur'ani manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne aka samu ya kawo ya lil ba'idi wanda take nuna cewa wanda take nuna wadda take nuna cewa abin ya kasance matsayin nesa kuma alhali annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manza Allah ne yafi kowa sanin Allah to ya za a yi kuma shi ya kawo ya wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kaga ya rabbi yace sannan kuma wa qilihi ya rabbi inda haula'i qaumun la yu'minun amma duk wanda ba shi ba hatta da shaydan bai kawo ya qala rabbi bima aghwaytani yace kaga bai kawo ya ba sannan kuma annabawa Allah hatta da kafirai ba inda su kira Allah za su ce rabbini ba za su kawo abin nan ba rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun annabawa kuma waɗanda ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أما يا ذا أي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واندي أسي كوا سنن الله كما يستخمال يستخدام يا ودتكنون أبونا نيسا كما الله يتي وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان malamai sun yi amsa guda biyu na farko daga ciki suka ce saboda ababen da musulmi suke abubuwan da mutane ne suke aikatawa sun yi girma kwarai da gaske don babu irin bala'i al'umma ta kaurace ma alqur'ani babban ni'ima wanda Allah ya turo mata babu wata ni'ima wanda Allah ya bamu wanda ya kamata mu gode mata irin alqur'ani da turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gudun ko alqur'ani kaga zai sami zai sa dole a yi kira da mutanen da al'amarin su ya nisa la yu'minuna kuma mutane da suka ki yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yafi kowa daraja yafi kowa iya zance kuma a ce mutane sun nisance shi shi ma wannan abin abu ne wanda yake da ban mamaki shi yasa malamai suka ce saboda imaucewa shi addalilin da yasa manzo sallallahu mutanen mutane ne sun aikata abu wanda yake mafi muni a rayuwa wanda bai dace a cikin aikata shi ba waɗansu kuma suka ce a'a saboda ya imauci saboda kwaɗayinsa al'umma ta karɓi littafin saboda kwaɗayin da yake yi ma al'umma al'umma ta yi imani to lokacin da ta kauce akan wannan tafarkin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi amfani da wannan harfin nida'i ba dan saboda bai san cewa Allah yana kusa tare da shi ba ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda malamai suka faɗa laqad arsalna nuhan ila qaumi haqiqa mun tura annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa fa qala sai yace ya qaumi ya ku mutane da an gane ko ya qaumi ya ku mutane da ya kira su da sunan mutane alqaumiyya saboda ya nuna musu cewa mi ya nuna musu cewa al'amarin da ya zo musu da shi al'amari ne wanda yake mai girma domin in ka kira mutane ka ce ya ku mutane da ya nuna ka zo musu da abu wanda yake nagari mai alkhairi فقال يا قوم اعبدوا الله يتي يا كو متاني ناكو بوتا ما الله ما لكم من اله غيره باكو دا وني ابين بوتا وندا با الله سبحانه وتعالى با ان غاني كو اعبدوا الله كو بوتا ما الله ما لكم من اله غيره كلمه شهاده تا فيتو انن شيني واتو اصلين كلمه تا العباده تنا نوحين التذلل والخضوع shi yasa ake cewa tsariƙun mu'abbat hanya wadda an daddale ta an gyara ta an hore ta mu'abbat shine abin da aka hore to don haka i'budullaha mutane ku bauta ma Allah ku bi umurnin Allah ku bar fito na fito da umurnin Allah subhanahu wataala sai ce malakum min ilahin ghayru a wata qira'a malakum min ilahin ghayri qira'o'i ne kuma dukkan su mutawatir ne daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Al-Kisa'i da Imam Abu Ja'far sun karanta malakum min ilahin ghairi sauran kuma sun karanta malakum min ilahin ghairu to mi suke nufi yaya kira'o'in suke ni an ma'ana su kira'ar ce malakum min ilahin ghairihi min ilahin jarun wa majrurun ne aslin shi mubtada ne kenan ilahun ghairuhu malakum ba ku da wani abin bauta to min da ta shiga cikin mubtada litta'kidi dama tana shiga cikin mubtada tana shiga cikin fa'ili litta'kidi ma ja'ana min bashirin wala nadhir ai ma ja'ana bashirun wala nadhir ko ba haka ba sannan kuma tana shiga cikin maf'ulun bihi an gane ko waɗannan guda uku take shiga cikin su dan karfafar da ma'ana to nan ilahun ghairuhu malakum to sai min ta shiga litta'kidi sai zaman to ghairihi sifa ne nashi amma malakum min ilahin ghairuhu min ilahin sai zaman to jarun wa majrur asalin si mubtada ghairuhu sai ya zaman to sifa ne na ilahun can asalin sa yana mubtada sai ya kalli can asalin kalimar bai kalli cewa nan an yi mata jarra ba wato wato shi don shi min ilahin abinda malaman nahawu suka cewa majrurun an gane lafzan marfu'un mahallan an yi masa jarra amma asalin sa mubtada ne shi yasa ghairuhu sifa ce ta zo malakum min ilahin ghairu ba ku da abin bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane ko shine annafi wal isbat kaga da ce i'budullaha ya tabbatar da bauta ga Allah malakum min ilahin ghairuhu ya kore ma wani Allah subhanahu wa ta'ala bauta shi yasa kalima ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah, ka kore abin bauta duk wanda ba Allah ba, na fiye kenan, illallah ka tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. shi yasa waɗansu daga cikin malaman usulul fiqh sai sun kace la annafiya da ita da illallah wato ta zo ne mafhumul hasri shine ma'ana ta kore tana tabbatar da za a fahimci cewa babu mutuwa da gaskiya sai Allah Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti da yazo a cikin wannan sai ce kai wannan ta'rifi akwai waya ma'ana cewa mafhumi na ba mantuki bane ba abinda lafazi ne zo karara ba yace wannan shi dai wallahu alam ya zabi cewa wannan mantuki na domin la kowa ya tabbatar da cewa shine korewa in babu wani abin bauta illallahu kuma ya ta tabbatar da cewa mi babu mutu da gaskiya sai Allah kace an fahimta ne mafhumi ne yace shi ne bai fahimci wannan ba wallahu ta'ala a'lam dan haka yana daga cikin al-mantuq a wajen ash-shaykh Allah ya muna mai kyau i'budullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairuh ko malakum min ilahin ghairihi a qira'ati kisa'i da Abu Ja'far ba ku da abin bauta da gaskiya in ba Allah subhanahu wata'ala ba an gane ko kenan mi asalin ƙasa shine mi shine a bauta ma Allah subhanahu wataala an halicci dan adam dan ya bauta ma Allah idan baka bauta ma Allah subhanahu wataala ba ka kafirta ka lalace kuma halittar da Allah ma bata amfa wato kamar ba ta da wani amfani domin Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljani ba sai su bauta sai su bauta min shi yasa wani malami daga cikin salaf yake cewa Allahumma shghilni lima khalaqtani min ajli wa qini an anshaghila lima khalaqtahu min ajli Allahumma ya Allah ishghilni Allah ka shagaltar da ni lima khalaqtani min ajlihi dan abin da ka halicci ni saboda shi shine bauta ma Allah wa qini ya Allah ka tsare ni an an shagila in shagaltu lima khalaqtahu min ajli dan abin da ka halicce shi saboda ni duniya kenan kai an halicce ka don ibada duniya ko an halicce ta don kai don ma'ana ka samu yadda zaka bauta ma Allah to idan ka kauce ka nemi duniya ka bauta ma duniya ka bar Allah ai kai halaka to da haka ko da wata riwaya kuma da suke cewa wala tushghilni dan an ce wala tushghilni allamu lamun nahyi amma tufidu du'a ba ana nufin ana han Allah yi abin da yake yake son ya aikata ba to dan haka tauhidi shine abu na farko wanda shari'ar musulunci ta tabbatar da shi annabi nuhu abin da ya kira zuwa gare shi dan haka musulmi ya kiyaye duk abin da zai fitar da shi daga cikin musulunci akwai abubuwan da suke warware ma mutum addinin sa kuma akwai sharuɗa in sun cika wannan shi kenan mutum ya fita daga cikin musulunci bari mu dan tabo kaɗan daga cikin su saboda lokacin namu yana muna halinsa malami wani daga ciki yayi wato nawaqidul islam akwai bincike da dama har doktora a rubuta yanzu da risalatu da rasaid da kuma littattafai amma dan zamu dauko abinda aka yi a gaugauce ma'ana baitutuka ne zaka rike qawaid can tafsiri kuma ka koma cikin inda malamai suka yi dogon bayani yace nawaqidul islam khudha ashara shirkun wasa'itun wa man bil kafara يشك أو يقول غير المصطفى أهدى سبيلا ومن يبغض وصفا والهزء بالدين وسحر وكذا من ظاهر الكفار بئس ما احتذى يتي وسوغ الخروج من ذا الدين كذاك إعراض بغير ميل yace nawaqidul islam abubuwan da ke warware da adam musulunci khudha ka karbe su arha ruwan Allah an gane kyauta kenan ashara guda goma ni na nace ruwan Allah wajen fassara ta Hausa shirkun wato shirka ka hada Allah da wani da nau'uka na shirka shirka ta niyya da shirka ta ibada da shirka ta abin nan duka dai mun yi bayanin su wasa'itun da sanya wani abu tsakaninka da Allah wasa'it ka ce wa guma ka su ne za su abin nan wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wannan shi ma wato kafirci ne yace wasa'itun wa man bil kafara yashukku da wanda yake shakka shakka a ce waɗannan kafirai ne in dai Allah ya ce wani kafiri ne to kafiri ne bai dace kai shakka cewa dan me za a ce ma wani kafiri ba laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wanda sun ce Allah ɗayan uku ne ko Allah uku ne Allah ce dan duk kafirai shikenan kai da cewa kafirai amma ka ce a yalla ba kafirai bane duk dai aljanna za a wannan magana ba gaskiya bace aw yaqulu ghayra al-mustafa ahda sabilan ko ko wanda yake ganin akwai wata hanya wani wanda ta fita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ma akwai hanya da take daidai da ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani littafi wanda za a kawo wanda ya daidai da Qur'ani ko sunna ko yafi Qur'ani da sunna to wannan kafirci ne hitani daga cikin musulunci wa man yubghidu wusifa da wanda yake kyamar shari'a addinin musulunci ko yake kyaman muminai na Allah na gari wannan mutumin shi ma domin in kana kyaman mumin ne kana kyaman addinin musulunci in kana kyaman addinin musulunci kana kyaman Allah qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin dan haka in kana gaba da jibrilu kana gaba da Allah to ba a boyewa a ce ai kaza ai kaza dan haka sha'ir yace wato malam yace yashukku aw yaqulu ghayra al-mustafa ahda sabilan wa man yubghidu wusifa wal huz'u bid-din wusifa ma'ana an sifanta shi daga cikin su wal huz'u bid-din da wanda ke izgili da addini an gane ko kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta- la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in kana wasa da addini zaka kafirta wa sihrun da masu sihiri waɗanda suke yin sihiri wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru boka ko da yana sallah kafiri ne mu ba za mu koyi ba mallan boka wanda shina sallah shina bokanci wannan mutum ba musulmi bane wannan hakikatan ba a hada su biyu ya fada da mimin zir there is not middle way ko ka bi Allah ko ka bi shaytan mu dai zamu ga muku gaskiya yace kaza man zahara al-kuffara bi samahtada da kuma mutumin da wa kaza man zahara al-kuffara da wanda yake taimakon kafirai su ruguza musulmi wannan ya nuna musulmi ne na gaskiya ba an gane ko lokacin da eh, turawan Italiya suka kai hari kasar Libya an gane ko waɗansu daga cikin munafukai sun bi su suna nu- nuna musu asirin mutane kamar yadda nan Afirka ma an samu waɗanda su ma suka yi wannan aiki har in an ga mutum zai gudu ko mutum bai ya kima turawa biyayya an bashi azaba sai a ce ku ɗauko ƴaƴansa ku yi musu azaba da kun fara mai ƴaƴan ƴaƴan shi azaba zai yarda da haka turawa suka samu so- yarda waɗansu mutane to wani daga cikin ɗan ya ce a shi sha'iri na ya yarda ya sha wahala ya ci abin ga buru ake cewa nan ya mai mu ce biredi biredi wanda ake yi na alkama mu ci shi cikin talauci ya fi mu da mu sayar da imanin mu yace khubzu sha'iri adama Allahu dawlatahu wa latanaqum fi mabi abid-din khubzu sha'iri biredin nan wanda ake yi na alkama adama Allahu dawlatahu Allah ya tabbatar da daular shi mu ci abin mu an gane ko mu ci garin kwakin mu mu yi hakuri wa latanaqum fi mabi abid-din babu wata ni'ima game da amin da an ka sayar a cikin addini garin kwaki ina nufin faɗe shi don shi bai san garin kwaki ba wannan bayani ne yake zakuwa wani lokaci ya ce to bi isa mahtaza tir da abin da ya kama na hanya an gane ko ihtaza ya kama daga alhiza ka- takalmi wa sawwaga alkhuruj min zaddini da wanda ya ce ya halatta mutum ya fi- ya bar addini kawai kwaye abin da ya ga dama ai duk ɗaya ne aljanna ta mai raboci wannan kafirci ne kaza ka iradun bi ghairi maini da wanda ya kauda kai daga ayoyin Allah bi ghairi mainin ba tare da shakka ba dinna sun kafirta to amma anan akwai abu guda da nake son in faɗa shine cewa cewa waɗanda abubuwan wanda ya aikata su ya kafirta sai in ya zamanto babu abin da ya hana kafirtar da shi domin da yawa daga cikin ɗalibai akwai mas'alar da ba su gane ba na farko na farko shine sai sharuɗa sun cika na kafirta suwa akwai bambanci tsakanin kafiri da aikin kafirci mutum zai iya aikata aikin kafirci amma tana yiwa bai san ma kafirci bane to wannan za a yi masa uzuri shi yasa ku ganin ma ake cewa waɗanda suka shigo addini sababbi bu san waɗansu dokoki ba shi yasa ba a yi ma mutane hukunci akwai bambanci tsakanin aikin kafirci da kuma wane ya kafirta mutum na iya aikata aikin kafirci amma bai kafirta ba wani lokacin saboda bai san abin kafirci bane ba a yi masa da'awa ba bai sani ba wani lokacin kuma saboda mi saboda an tilastar da shi sai ya aikata misali kai baka sani ba ina fata an fahimce ni sannan kuma wani lokaci tana yiwa ya aikata ne cikin mantuwa karshen ta ko yana cikin bacci waɗannan duk ba za a kama su ba shi yasa duka waɗannan abubuwan malamai suke son a bi su musamman wajen ta'awil ayatu sifat shi yasa da yawan malamai ba su kafirtar da mutane ba sai dai sun sifanta su da yan bid'a ne saboda suna da waɗansu shubuhoyi da suka tafi akan su kuma wannan ba zai sa a kafirtar da su ba wallahu a'lam to haka dai malakum min ilahin ghairuhu ba ku da abin bauta da gaskiya in ba Allah ba akan cancanta inni akhafu alaikum yace ni ina muku tsoro in an ce akhafu asalin wannan alif wawun ne domin in ka ce khafa sai ka ce ya khafu harfi suna nan alif masdar sai ka ce al khawf wannan ya nuna baka cewa asalin ta wawun ne inni akhafu alaikum lalle ni ina muku tsoron azaba yaumin azaba ta wani yini azimin wanda yake mai girma azimin sifa ce ta yaumin yaumin azimin ke yini mai girma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi azimin wato sifa ce ta azabun an yi masa jarra maimakon a yi masa fata a ce azaban azima saboda ya yi mujawara ya yi bakunta da azimin amma zance mafi inganci yaumin yini azimin mai girma sifa ce ta yini ba sifa ta azabun ba to me yasa Allah subhanahu wataala kira yini mai girma saboda yini wadan suka ce nan wato yawm nakira ne shin wannan nakira litanwi'i ce in an ce at-tanwi' tana nuhin nau'uka na yunukka yini na tsanani ga kafirai guda biyu ne ranar da za a abin nan halakar da su tunda Allah subhanahu wataala ya bada izini a halakar da su fa fatahna abwaabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna faltaqal ma'u ala amrin qad qadir kaga yawmin azimin na gare su sannan kuma ranar tashin alkiyama kuma shi ma yawmin azimin na sai ta zama to annakira litanwi'i ina muku tsoron kwanaki masu girma wa zakirhum bi ayyamillah sannan kuma koko yawmin azim ina muku tsoron wani yini mai girma sai ya zama to nan ifradi ko dai ranar da za su halaka su tafi gaban Allah daga ran da Allah ya nutsar da su kaga ini mai girma ne domin mi domin za su haɗu da Allah daga nan azaba su za ta wato ɗore ko kuma yawmin azim ranar da za a tashi gaban Allah subhanahu wataala shi ma Allah kira shi yawmin azim don Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin dukkan su yini ne mai girma domin daga ran da kan mutu akan kafirci shikenan babu zancen gyara Allah ya muna tsari inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron yini mai girma ana sifanta yini da girma ko tsawo saboda abin da yake dauke daga cikin shi an gane ko ana sifanta yini da girma saboda bi saboda abin da yake dauke da shi na tashin hankali annabi lutu Allah ba mu labari walan ba ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib wannan yini ne mai tsanani kiyama Allah ya ce wato abin nan yawmin yaj'alul wildana shiba ko ba haka ba ranar da wato za ta sa gashin kan yaro yi furfura ka ko san bakin tashi hankali bakin wannan dan haka dai ana gane tsawon lokaci da rashin wato da gajartar lokaci ta hanyar kana cikin farin ciki ko kana cikin bakin ciki duk mutumin da yake da rashin lafiya sai ga ini wato dare yayi tsawo amma idan kana da lafiya da ka kwanta sai ga daren nan bai yi tsawo ba saboda min duk da yake yinin ɗaya ne ko daren ɗaya ne amma saboda abin da yake faruwa a ciki nan ne kake ganin tsawonsa ko rashin tsawonsa ina fata an fahimce ni sha'ir ya ce laili wa laili na fanau mikhtilafuhuma dare na da dare na ma'ana da daren da nake cikin jin daɗi da daren da nake cikin wahala na fanau mikhtilafahuma yi dare na wanda ni bacci da wanda ni bacci bacci na bai bambanta mini su ba amma walailu akhlu musibati tuhu fihi tuhu walailu amma daren nan na akhil musibati wanda a tare da musiba fihi tuhu yana da tsawo shi yasa duk da kake cikin tashin hankali ranar sai kaga duk mai ciwon abin da ake ciwon farce dan kakarai wannan kakarai kakarta mai shi gani shi kai dare yayi tsawo sannan kuma ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa shauki wala yumbika an khuluqil layali kaman faqida al ahibbata was sahaba wala yumbika an khuluqil layali ba wanda zai baka labarin ɗabi'o'in dare kaman faqida al ahibbata was sahaba irin mutumin da yayi rashin al ahibbata masoya was sahaba kuma da abokanai ɗaya daga cikin shugabannin musulmi lokacin matarsa shugaban kasa yana da fale ya shigo cikin gida ko da ya shigo ya rabu da jagoro abin nan masu tsaro can kuma kurya amarya ta tare tashi hankali ta liki bai iya hitowa ce amarya ta liki ya kwana tare da wadancan kuma shi kuma bai iya kai sai ya bai tutuka ina ganin ko Hisham bin Abdul Malik na namun ta daga cikin jagororin musulmi ad-daular umawiyya yace la as'alu Allah taghyiran lima sana'at namat fa asharat aina wato ainayya ainaha فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها la as'alu Allah taghyiran lima sana'at bazan roki Allah ba ta daina abin da take aikatawa tunda ba ta ba yadda za a yi da su yace namat ta je ta yi bacci ta kulle daki fa asharat aynayya aynaha idanunta sun hana wa idona bacci ita tana tana bacci ni ko ina nan farki ko ba haka ba fallailu atwalu shay'in hina afqiduha lokacin da duk ba mu tare sai in ga dare yayi tsawo wallailu aqsaru shay'in hina alqaha idan muna tare kuma sai in ga daren yayi mini sauki ya riga ya kare ma'ana ya gajirta to dan haka wannan a nuna maka cewa lokaci yana da alaka ba wai tsawon shi bane awa 24 ne amma in kana cikin wadata da sauki sai kaga lokacin yayi zafin karewa kana cikin lafiya yayi saurin karewa idan kuma lokacin da kana cikin wata tashin hankali ne sai kaga lokaci yayi maka gajirta Allah shi muna mai kyau to qala al-mala'u min qaumihi قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ga amsar da mutanen annabi Nuhu suka bashi qalal mala'u jagorori al mala'u daga mala'a yamla'u ne shine abin da ke cikawa waɗanda da su ne ake ganin in sun zo taro ya cika ko kuma al mala'u manya manyan al ashraf domin su ne an ce wane ya zo wane ya zo hadda sarkin garin kaza ya zo shikenan yan gari kaza sun zo hadda sarki to ai sarki shine oga kwata kwata ko sarki ya zo zai wakilci al'umma sa gaba daya ko minista ya zo zai wakilci kasar sa gaba daya ina fata an fahimce ni to dan haka almalau masu fada aji masu karyawa babu gaba a cikin wannan al'umma min qaumihi daga cikin mutanen annabi nuhu na an ce almalau min qaumihi in an samu waɗanda sun kai imani da shi cikin manya to ba su daga ciki sai a ce kenan qalal mala'u allazina kafaru min qaumihi in kuma dukkan su ne suka kafirta to shikenan al mala'u min qaumihi kenan su ne allazina kafaru amma in akwai wanda ya bishi ko mutum ɗaya ne al mala'u dan al maqsud bihi allazina kafaru kenan sai zamanto ana iya tafsisin sa in an samu wanda ya imani ko ko a bar shi a matsayin am dukkan su su bi shi ba qala al mala'u min qaumihi jama'a manya daga cikin mutane sun ce inna lanaraka fi dhalalin mubin suka ce mu mun gani muna ganin ka a cikin bata wanda suke mubin mubin yana iya daukar wato abana almutaaddi ko alqasir in an ce mubinun asalin shi mubinun ne wato abana yubinu to sai ya zama to abana ya bayyana ko abana ya bayyana to da yawa daga cikin malaman tafsiri sai suka ce nan abana alqasir ne mubinun ay ma'ana wadih kana cikin bata wadda take wadiha bayyananna in mun ce bata da Hausa an gane ko kana cikin bata bayyananna dalalin mubin kenan wadih waɗansu malamai suna ganin a'a daga abana ne almuta'addi mubinun wanda za ta bayyana wautarka ka zo da wani abu wanda zai da can da kai mutum ne wanda ana ganin ka da kima amma ka zo da abin da ya nuna wato rashin ganewarka da kuma komawarka baya da kuma wasu matsaloli da sun ka bayyana gare ka can da ba mu san da su ba qala mi annabi nuhu ya ce da su قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال النبي نوح يتي يا قوم يا قوم متانينا ليس بي ضلالة بانا تارد بتا كو كدن to anan akwai wato maganganu guda biyu kaga mai jalali ne da yazo ne yace qala ya qaumi laysa bi dalalatun yace hiya a ammu min ad-dalali kenan ita dalalatun yana nufin ita ce am ta shafi dukkan kowace bata kenan ba na tare da kowace irin bata mai yawa ko ƴar kaɗan fa nafiyuha kore ta ablagu min nafihi yafi a ce dalal amma da yawan malaman tafsiri sai suka ce cewa shi ad-dalal shine a ammu in an ce dalal kenan dalalun kathir kana cikin bata sai ce laysa bi dalalatun ko bata daya ba na tare da ita to shi yasa shi mai jalali ne ya saba malamai amma dai ni abin da na fahimta anan yalla kuskure wato shi mai jalali ne ko dai ta fuskar ma'ana ya dauka cewa kore ta zai fi kore ad-dalal tunda in ka kore daya balle ma masu yawa amma in dai ad-dalala ne ita ce a daya dalalu shine an mai yawa ban san dalilin da yasa ba shi mai jalali ne ya saba malamai wallahu ta'ala a'lam laysa bi dalalatun sun kace fi dalalin mubin kana cikin bata dama an ce fi da kaji an kawo fi to banna ce an gane ko amma in kaji an ce ala to nan ne ake nufin wato ana akan al'amari na gari da kaji an ce fi ulaika fi dhalalin mubin to suna cikin bata da mai bata mutum ne wanda kamar a cikin rami shi na fagamniya bai sa abin da ke yi ba amma an ce ala yana akan shiriya shi yasa masu imani suka ji Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim kamar dai suna saman wani abin hawa ne duk abin da za su yi akwai dalili akwai hujja amma kafin rai da masu bin abin da babu hujja kawai shi ne suka ce hayaniya ce akai wani yazo ya ce abu kaza gaskiya ne wani ya ce ƙarya ne wani ya ce kaza gashi suka iske ra'ayi sun fi ɗari amma babu inda za a koma a gano shin abin gaskiya ne ko ba gaskiya bane sai dai a ce wane ya ce kaza wane ya ƙaryata shi qala ya qaumi laysa bi dalalatun yace bana tare da bata ko daya walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala wato rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin fir'aun da ya tambaya annabi Musa wa ma rabbul alamin wani ne rabbul alamin wai kuma bai san Allah ba qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su har ba abin da ba wannan ba Allah ne ubangijin sa duk abin da ba Allah bane to sunan shi wato shi daga cikin alamin to istiqaqul alam malaman malamai suka ce daga al alama ne me yasa an ka ce ma duniya alama ko ko halittu alama li annaha tadullu alamatun ala wujudi sani'iha tana nuna akwai wanda ya halitta amma ka ce a sammai ba su da wanda ya yi su kawai hakan gana shikenan sudfa nature ko ko ka kawo theory da big bang to shi big bang ya kawo maka cewa sammai da kasira suna nan tare suka wace kamar akwai wani abu da wanda ya wace cikin kauni wadansu malamai sun kawo wata fassara wadda ko da malamai sun ce tana iya daukar wannan awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma to amma kafin wannan sun wannan abin da a kushe wanda ya watsi to wai halicce shi shi ku sai ka tsaya kawai mutum yana wasa da hankalinka ya ce maka abu na watsi to wane ne watsi shi ko kuwa gana kawai ya watsi sannan shi abin waye halitta shi muna bukatar mu yi tambaye waɗannan abubuwa amma sai ka iske abu kaɗan ana wasa da hankalinmu wanda ya nuna cewa ya kore ma kansa bata kuma ya kore ma kansa wato duk wani abu na illa min rabbil alamin daga wajen Allah ne amma kuma ga amsa da ci gaba da basu uballighukum risalati rabbi uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun imam abu amr ibn al-ala ya karanta uballighukum jamhur sun karanta uballighukum to in an ce uballighukum fi'ili ne na ballaga yuballighu tablighan in an ce ublighukum shi ko ablaga yublighu iblaghan sai an ka samu wata jama'a sunanta yan tabligh masu isar da wato sako na Allah subhanahu wata'ala to duk da yake waɗannan mutane ba za mu ce duk abin da suke yi ba alkhairi bane ko ba gaskiya ba sai mu ce amma akwai abubuwan da akwai kuskure a cikin su suna buƙatar a gyara na farko manhaji na da'awa duk da yake yanzu tabligh din ba ta kasu gida biyu akwai ta Pakistan akwai ta kasar abin nan Afghanistan waɗanda suka fito daga wajen waɗancan suka nuna akwai manhajin da suka saba ma yan salafiya saboda su waɗancan na Afghanistan suna danganta kansu zuwa ga manhaji na salafiya kuskuren da ke da akwai shine cewa akwai bukatar abubuwa na gyara ballighu anni walau aya ko da aya guda kai bayani to ka tsaya bakin aya daya ba za mu ce aikin da suke yi ba suna shiga daji muna ce suna yin kuskure amma ka tsaya bakin iliminka na ɗai kenan na biyu ana da'awa babu ilimi sosai a ce tashi Allah zai taimake ka a'a yana da bukata kuma ku je kuna son ku yada alkhairi abu ne mai kyau amma a gina shi akan ilimi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki kuma duk abin da zai saba ma alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata a nisance shi dan haka mu ba za mu ce duk abin da aka yi kuskure bane kuma mu ce akwai bukatar gyara a zo a yi karatu ga malamai a gyara inda manhajin yake don haka dai uballighukum risalati rabbi ko ublighukum qira'ata abu amr ibn al-ala ublighukum ina isar muku da sako risalati rabbi sakon ubangiji na to nan ya ce risalati alhali annabi nuhu ai sako guda ne an ka bashi tunda shi annabin Allah ne to ina samu sako sako masu yawa wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a tunda ita shari'a za a sabko da sako so ɗai so biyu so uku ko ko sakon da aka saukar ko da so ɗaya ne tunda littattafan farko ana ganin an sabkar da su lokaci ɗaya abinda suka kumsa Musa na babi na tauhidi da wadansu mas'aloli daban-daban ko cikin tauhidi akwai al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ta'addudul mawdu'at shi yasa yace uballighukum risalati rabbi wadansu suka ce a'a ai annabi adamu an bashi risala ta tauhidi annabi nuhu an bashi risala ta tauhidi to tunda risako biyu Allah ya turo matsayin jam'i suke tunda sun kumshi abu guda dama musanna yana farawa ne wato jam'i yana farawa daga musanna wajen malikiya in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce kalbakuma ba wadansu malamai suka ce a'a da ce risala ce rabbi sakonnin ubangiji na saboda risala ta annabi adam da risala ta annabi Nuhu da har zuwa risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka sun sun kunshi abu guda shine tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu to tunda aqidar guda ce ta'addudin annabawa sai a ce risalati rabbi domin saboda dukkan su za su da tauhidi amma cikin lokuta daban-daban daban-daban daban shi yasa kaji an ka ce risalati rabbi ba a ce risalati rabbi ba karatu kuma zai zo zuwa gaba can wajen sauran annabawan wa ansahu lakum ina yi muku nasiha a matsayin ku ya ku mutane na ansahu lakum ina muku nasiha a cikin larabci ana cewa nasahahu wa nasaha lahu amma alqur'ani yayi amfani da nasaha lakum wa ansahu lakum ina yi muku nasiha lakum mazajen ku da matan ku ko da ba a ce lakum wa lakunna ba tunda an kawo gamiri na maza at-taghlib ake kiransa an gane ko وأنصح لكم إلى يمك نصيحة وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم نم فعلي مضارئين إنا دسني من الله دغ وجه الله دومي إن كان أوكيش اسم التفضيل زمن توا كافرتي وأعلم نيني ما في سني من الله دغ الله كاكا كافرتي ني با اسم التفضيل بني وانغ فعلي مضارئين وأعلم إنا دسني من الله وندي زومين دغ وجه الله أما إن كتي فلان أعلم من فلان من فلان واني يا في واني سني ني اسم التفضيل لا ka yi hattara ismu tafdil wani lokaci yana haduwa da fi'ili madi da fi'ili mudari'i wallahi ka bambanta tsakankanin su wa a'lamu ina da sani min Allah daga wajen Allah ma la ta'lamun abinda ba ku da sani akan sa sai ci gaba da cewa aw ajibtum an ja'akum ala rajulin
aw ajibtum an ja'akum dhikrun aw ajibtum an ja'akum ala ala dhikrin dibo awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala ala rajulin minkum ala rajulin minkum liyunzirakum ولتتقوا ولعلكم ترحمون أو أجبتم يتشن ينزكنا ماماكي أن جاءكم ذكر من ربكم dan a wato zikiri tunatarwa ta zo muku min rabbikum daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum daga wani mutum daga cikinku domin aqida ce mutane suna tunanin Allah zai turo zai turo mala'iku shi kuma ba al'ada ce ta Allah ba a'a saboda rahama ya turo ku mutane irin ku kuma saboda jarabawa domin mala'iki da yawa in ya bayyana ko ba baka yi imani ba za ka yi imani amma an ka turo mutum dan adam wani ma lokacin talaka bai da komai duk wanda kaga ya bi shi to hakikatan ya yi biyan Allah shi yasa da yawa in kai musu wa'azi za su yasu dibiri gakka daga wani gida ka fito nawa ka aje cikin bankuna wa ya maka wannan sharadi wannan duk ba sharadi bane an gane ko rajulin minkum shi yasa zaka kafirai kullu suna babaki Allah ya faɗi wannan akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa akana linnasi ajaban yanzu mutane suna da suna mamaki ne an auhayna ila rajulin minhum dan mun yi wato wahayi zuwa ga wani namiji daga cikin su ba wani abin mamaki bane ina fata an fahimce ni haka kafirai suka faɗa wa mutanen su can wato abin nan qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ardh يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا suka ce mutane ne tamkar mu babu wani abu wanda bambanta mu da ku da mu da ku da su ya zai ku zo ku yi mana zancan kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza suka ce musu yadda ba qalu in antum illa basharun mithluna mutane kuke tamkar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kuna son ku kange mu daga abin da mun kan iske iyayen mu suna aikatawa fa atuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja bayyananna qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum suka ce lalle mu mutane ne tamkar ku ba mu ki wannan ba amma walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi Allah shi yake yin baiwa ga wanda yaso yadda kai yarda baturi ya fi ka ilimin duniya kuma ka yarda da yayi na'urorin da ba za ka iya yi ba kuma kai dan adam ne shi dan adam ne kai yarda mai kuɗi ya fi ka kuɗi kai yarda mai mulki ya fi ka mulki haka dole ka yarda wani ya fi ka sani kuma yadda wani ya fi wani sani a wani fanni kuma dole na wani ya fi wani sani a wani fanni kenan dole na kuma ka yadda a fagen addini da baka karanta ba akwai waɗanda suna gaba gare ka ko ba su da kodala ko ba su da mota ko ba su taɓa hawa jirgin sama ba ko talakawa ne su dai Allah ya ba wannan sani yadda in ka zo wajen likita za ka bari ya maka aiki wajen tela ka yadda ya maka ɗunki kuma ka yadda ya fi ka a wannan fage haka wanda ya karanta addini shi ma a wannan fagen shi ne gaba ko kake ko kasu saboda in ta kama kuma za ka yi haƙuri dole a yi maka da haka wannan shi ne cewa mutum ne tamkar ka a ba nan na matsalar take ba amma Allah ya bambanta mu kowa har annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai suna jibi ba shi ya cancanta ba an gane ko sun kace mi wa qalu law nazila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim yasa Allah bai tura alqur'ani ba akan wani namiji wanda yake mai girma azim wani mutum mai daraja shi ne kamata a turo dan haka wannan shubha ce shi yasa duk mutane da kaga suna kallon wai malami bai dace a ce malami bai da babban mota ba bai da babban gida ba bai da kaza bai da kaza wannan shirme ne hayaniya ce waɗannan ba sharaɗan mallamta bane shi samun babban gida ko kafirai suna da manya-manyan gidaje kafirai ma su ne da manya-manyan gidaje na duniya suke da kuɗaɗe suke da komai amma kuma cikin addini su jahilai ne kuma ba su da imani in ba wanda ya imani daga cikin su ba to me yin sharaɗin cewa manya-manyan malamai ba dole bane sai su zama to suna da kuɗi wannan ba sharaɗi bane kai kai na ka ɗauki cewa zaka ga mutum yana da kuɗi amma kuma bai da karatu haka Allah ya so wani kuma zaka iske shi da kuɗin kuma Allah ya ba shi karatu wani kuma sai ka iske shi jahilin kuma bai da kodala wani kuma malami ne ko bai da kuɗi haka Allah ya so ya tsara duniya ba a yi ma Allah shishigi wanda ya iya shine ya iya bakin ta kenan in kuma kana son ka shiga cikin hayaniya to kuma wannan ka shiga cikin hayaniyarka almuhimmu dai kuna mamakin zikiri ya zo muku daga wajen ubangijin ku daga wani namiji cewa wani namiji wannan ba abin mamaki bane Allah yana bayar da baiwar shiga wanda ya gada ba shi yasa yahudawa sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabin Allah ne amma suka bijire saboda min saboda hasada wadda kasirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq kada matsayinka da kuɗinka su sa ka ka yi hasadan malamai ka ce a kauce ma Allah wallahi kai ne za ka halaka duniya da lahira Allah ya muna tsari wali liyunzirakum mutumin nan ya zo don shi ku gargaɗe ku an gane ko annabi yana zuwa ne da gargaɗi da bushara gargaɗi ga waɗanda suka ƙi imani bushara ga waɗanda suka yi imani an gane ko kuma gargaɗi ga waɗanda suka yi imani don su dage kar su ga cewa kamar sun tsira kuma bushara ga waɗanda suke kafirai ne ana tunanin za su iya musulunta a ce musu aljanna Allah kaga kenan bushara da gargadi musu tsaya akan kafirai ba amma nan kafiri shi ke shiga farko cikin gargadi don shi ne bai yi imani da abin da Allah ya ce ba wali tattaku kuma li tattaku don ku ji tsoron Allah nan tattaku bai ce wali tattaku rabbakum ba bai ce wali tattaqun nara ba bai ce wali tattaqul ma'asi ba duk abin da ake jin tsoro wanda zai kai ka ga wuta an gane ko to shi na daga cikin litattaku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron wutar jahannama ku ji tsoron azaba Allah ku ji tsoron saba ma Allah ku ji tsoron duk abin da Allah ya hane ku litattaku al'umum wa la'allakum turhamun dan saboda ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala la'alla shi annabi Nuhu ya ce la'alla wajen shi a wajen shi suna irwantowa la'alla wadda ake ce ma abin nan ta tarajji tunda ba su yi imani ba ina muku tsammani amma a wajen Allah la'alla tabbas ne la ta dari la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra in abin nan yana yiwa bai yiwa a wajen Allah tabbas ne la'alla ta zo a cikin alqur'ani a cikin suratu shu'ara a wuri guda ma'ana ta ka'anna wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun ay ka'annakum takhludun sannan la'alla a cikin yaren larabci ana cire mata la wani lokaci cikin yaren larabci ba cikin Qur'ani ba Allahu yaf'alu kenan la'allahu yaf'alu wannan yare ne larabci la'allakum turhamun dan ku samu rahama Allah wanda kuma rahama Allah subhanahu wataala ta game komai da komai Allah ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma wa mala'iku suka roki Allah rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qina adhabal jahim kuma Allah ya faɗi waɗanda za su samu wannan rahama qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kulli shay amma fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun waɗanda za su samu rahama Allah ke mantatta alladina yattaquna masu jin tsoron Allah in ba ka jin tsoron Allah wacce rahama ba za ka same ta ba to an fara nuna muna lokaci yayi kuma wannan kissa akwai sauran bayanai dole dai nan za mu tsaya ba za mu iya kai ƙarshen wannan kissa ba nan za mu tsaya kuma yau ita ce rana ta ƙarshe ta wannan tafsiri da muka gabatar sai wani lokaci kilan ko watan Ramadan ko kuma in Allah ya bamu wata fursa wanda zamu gabatar da karatu ko na sati sati wannan sai in Allah ya hore muna in kuma sai wani watan Ramadan Allah ya kaddara in akwai rayuwa kuma Allah ya bamu iko to shikenan in kuma Allah bai bamu iko ba sai dai abinda hali ya bayar abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah bamu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana malam sai ayi muna addu'a ta bankwana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين.
وعظائم مغفرتك يا رب العالمين آمين.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت آمين.
تجعل الحزن إذا آمين.
شئت سهلا اللهم آمين.
سهل أمورنا يا رب العالمين آمين.
اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك آمين.
وأغننا بفضلك عن سواك يا رب آمين.
العالمين آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عزيز يا رحمن آمين.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا آمين.
وما أنت على به منا آمين.
أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين.
اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين آمين.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين.
وأعمالنا من الرياء آمين.
وألسنتنا من الكذب آمين.
وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين تخفي في صدور يا رب آمين.
العالمين آمين. آمين.
اللهم انصرنا وانصر بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم آمين.
يا قاضي الحاجات آمين.
اللهم قضي آمين.
حوائجنا وهوائج من أوصلنا بالدعاء يا رب العالمين آمين. آمين.
برحمتك يا رحمن يا عزيز يا جبار آمين.
اللهم آمين.
صل على محمد وبارك على محمد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين